بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a yammacin ranar Lahadi yau muna 20 ga watan Zulhijja haka ne ko 20 ne yau da ɗaya to 21 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin sifatu du'un nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami fahad bin abdurrahman ashwaib wanda yake gudana ga yan uwa mata a nan makarantar alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya za mu tashi shafi na goma inda malamar sake da fadlul wudu na tara ainawa da kudi a kasi ni nawa na goma ne kuna ku na tara ne to masu akwanda nashi na goma ne ba mai na goma ni kadai ne mai goma da goma sai dan gata asharatin kamila na wai a na goma yake wasu ma zai yiwa ba haka ban nasu amma dai taken shine fadlul wudu haka ne ko yawwa mala ya kawo zai faɗa mana falalan da alola ke da shi ba za mu tsawaita sosai a wannan babin ba saboda za ku ƙara cin karo da galibin waɗannan hadisan a cikin karatun ɗariƙus salihin na ranar juma'a malam ya kawo ya ce na hadisi na farko a babin amma kuma shine lamban hadisi na nawa a jeren giyan hadisan a naku na biyar muna tare a nan ko ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira wane ne abu huraira cikakken sunansa abdurrahman bin safrin allah ya muku albarka ciwon idan marasa gaskiya ko ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya ce ala ku saurara adullukum shin in nuna muku alama yamhullahu bihi al-khataya abinda Allah ke kankara zunubai a sanadiyarsa wa yarfa'u bihi darajat kuma Allah ke daga darajoji ta sanadiyarsa ala ummatu balarabe yace ala shine attention ko ku natsu shin bana nuna sheku wani abin da in kun yi za a shafe muku kurakuran ku ba kuma a kankare muku alkhataya shine kurakurai zunubai kenan wa yarfa'u bihi darajat kuma a daga darajan ku da shi ai wannan shine abin neman duk wani mumini qalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullahi kwarai da gaske fada mana ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce isbagul wudu'i ala al makarih shine kaiwa makura wurin kyautata alola a lokacin da rai ba ta so malamai suka ce isbagh yana nufin shine kayi alola kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya koyar kun fahimta aka ce isbaghul wudu shine kayi shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya koyar alal makarihi kuma suka ce lokacin sanyi kun san galibi ba san taba ruwa ko sai ga ana dafa ko ina hita to mun samu abu na nawa dake dake daga daraja kuma ya kankara zanubai mun samu na daya wa kasratul khuta ila masajidi da kuma yawan taku zuwa masallaci wanda ya taku 30 sannan shiga masallaci ya fi wanda ya fito ya taku goma ya shiga masallaci akwai hadisin da wasu mutane suka taru za su sai wani fili kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kira su ya ce ni ko na an ce familin ku suna shirin siyan fili kaza suka ce kwarai da gaske ne saboda muna so mu zo kusa da masallacin ka ne ya zanto muna makwabtaka da kai sai ce amma kun gane sannan da kuke kuke takowa ku zo daga can ya fi muku sai suka fasa siyan filin an gane ko dai ka su suna da himma ma mu yanzu sai ka siya kusa da masallacin da kaka shagala in ba ya sabo ne ya dinga sallah a falo kenan wa kathratul khuda ila al masajidi da yawan taku takawa zuwa masallaci mun samu na wantizaru salati ba'da sala sannan ka zauna kana jiran wata sallan bayan kammala wata kamar daga magriba ka zauna zuwa isha'i ko daga la'asar ka jira sai an yi mene sai an yi magriba kana masallaci amma fa ba kana danna waya da WhatsApp ba kana ambatan Allah in ka zauna ya zanto abin da ya zaunar da kai kenan to kana cikin kankaran zunubai har sai an yi sallan ka tashi Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi fa wannan na zama a masallaci ka jira sallah yafi sauran saboda shi wannan na ukun fadhalikumur riba wannan yana daidai da wanda yake soja mai gadin musulmai ka afka musu a wurin yaki daku zaman daku da sojoji ke a boda su tsare makiya su shigo to kai ma zaman da kai a wannan wurin kana da lada na irin sojan da ya tsaya ya kare jinanan musulmai saboda mene kai ma ka kare kanka daga shiga wuta ne fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat annabi sallallahu alaihi maimaita har so uku sai ya ce rawahu muslim haka ne me yake nufi da cewa rawahu muslim aina aina a cikin ji hadisin barakallahu fiki in ya ce muslim ai wallahi sai kun ce ba za ai ba zan wahala ku je kan ku miƙe kafa sai dai ku je ba kuma sai kun ji abin da muke ji ya kawo rumus a baya idan ya ce muslim kadai yana nufin sharhul muslim sahih muslim lin nawawi haka ne in ya kawo mimun mimun fa wanda ta duba ban yahe ba muftasarun in ya kawo ta'un ta'un fa na ji ba sabon ba to na yadda nan da yake muslim yana nufin ya kawo hadisin a cikin ya ɗauko shi a cikin sharhun sahihu muslim wanda imamun nawawi yayi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ɗaya wa gairihi da ma'aunin su sai ce mimun mimun shine ne muktasaru sahihu muslim Allah ya sa wata rana mu karanta littafin nan kamar mutu za ku ji daɗin shi hadisi na shida ana abi huraira ta radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idza tawadda al abdul muslimu idan mutum bawa musulmi yayi alola ana yana daukan mace ko namiji tunda ba a hana mata zuwa masallaci idan sun nemi haka an gane sai dai galibi da yake maza ne suka fi yawan yi sai aka kawo kalmar namiji a mafi rinjaye ba don cewa mace ba ta tarayya a cikin hadisin ba idan mutum musulmi ya alola awil mu'min ko mumini mai riwaya ne ya shakka shin annabi sallallahu alaihi wasallam almuslim yace ko almu'min to kowanne ne dai musulmi ake nufi fa ghasala wajhahu yayin alolan nan ya kawo gabar da ya wanke fuskansa kharaja min wajihi kullu khati'atin duk wani zunubi da yayi a fuskan sannan zai fita nazara ilaiha wanda ya dubi da idansa yayi zunubi da ido idanuwa suna zunubi ai ko to zunubin da mutum yayi da ido saga'ir ruwan alula na wanke su bi ainihi irin zunuban da yayi da idansa ma'al ma'i tare da ruwan yayin da ruwan nan ke zuba daga fuska to zunuban su ma suna zuba ne kamar yadda datti ke fita daga fuska idan an wanke musamman an sha dilka aw ma akhir qatr ma mai ruwaya shakka ce anan ma annan sulasa ya ce aw ma akhir qatr ma'i ko tare da digon ruwa na karshe kun ga ana wanke fuska ruwa zai ta zuba za a zo gaban da wanda ya diga shine na karshe wani ba zai ƙara daga ba fuska ta bushe to wannan mai ruwaya ce annan sulasa ya ce tare da na karshen digon ruwan da ya sauka daga fuskan mumini ko musulmi Allah ka sa mu dace fa idza ghasala yadayhi hakanan idan mutun ya wanke hannunsa kharajat min yadayhi kullu khati'atin za su fita daga hannunsa dukkan wasu laifuka da yayi sagair da hannuwan nan ina ta fadan sagair kar wani je ya kashe rai ya dauka alula za ta kankare mishi kar wani likita je ya abortion ya dauka hannun da ya amfani ya alula ta wuce ba ta wuce ba wannan magana ce babba tana buƙatar tuba an fahimta yawa wannan ana maganar sagha'irul dhunub to idan mutum ya wanke hannuwansa duk wani laifi da kuskure da zai fita daga wannan hannun wanda ya kasance kana batsa shatha ya da wanda ya damka ya taba da hannunsa na daga abin da Allah bai umarce shi da ya taba ba ma'al ma'i wannan zunuban za su fita ne tare da ruwan da yake wanke hannu aw ma akhri qatril ma ko tare da dugon ruwa na ƙarshe shi ma wannan shakkar rawi ne fa idza ghasala rijlaihi hakanan idan mutum ya wanke kafafuwansa kharajat kullu khati'atin duk wani zunubi da ya aikata za ta fita wanda wannan zunubin mashat harijilahu kafafuwansu suka taka suka je gare shi kila rawan kalangu ko ko gidan bikin da aka san za a yi saban Allah a cikinsa ma'al ma'i tare da ruwa au ma akhir qatril ma ko tare da digon ruwa da yana kawo wannan au au din saboda shakka na mai ruwaya hatta ya furuju kai mutun dai ba zai gama alola ba har sai ya fita naqiyan tsaftatacce tsaf min adh-dhunubi daga zunubai Allah mun gode maka da kai alola a musulunci rawahu muslim mala ya ciro wannan hadisi daga sharhun nawawi ko sharhin nawawi da yamma imam muslim mujalladi na daya hadisi na 148 wa ghairihi da kuma muftasar sahih muslim hadisi na 1210 sai hadisi na nawa na bakwai malaci an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atal maqbirata wannan hadisi yana da daukan hankali yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta ma'ana ya je baqiya makabartan sa na baqiya da ya saba ziyarta ya kai musu ziyara faqala yana shiga makabartan sai aka ga ya kalli kaburbura ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidajen mutane muminai wa inna insha Allah bikum an qaribin lahiqun kuma lallai mu dinnan da kuka gan mu a tsaye ba dabaran mu ya tsaye da mu ba ba karfin mu bane ba iyawan mu bane sannan idan Allah ya ga dama bikum mu dinnan gare ku an qaribin nan kusa lahiquna za ku jinwa hada kafadin mu da ƙasa an gama labarin mu ba za mu wuce dai sittuna au saba'una ba in mun tsawon rai sittin in mun ƙara saba'in a lokacin ma ko abinci bai maka daɗi tunani kaɗai ya ishe ka rashin zaman hankali a kwanci hankali a duniya a barka da matsalan tunani kaɗai kana girma an barka da damuwa to ya ce lallai nan kusa in Allah ya ga dama muna nan cin muku me yasa ya ce nan kusa saboda wannan rayuwa ta ce mafi gajarta rayuwar kabari kwanciyar kabari ta fi wanda kai tun daga cikin mahaifiyarka har rayuwarka abin kasa har komawanka ga Allah bai kai wannan wancan wanda za a kabari kadai ballantana na tsayuwa alkiyama ballantana na hisabi da kuma inda za a kare karshe Allah ya sa mu dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wadittu ni ko na so tsananin so bai ce ahbabtu ba yace wadittu saboda mawadda ta fi mahabba kun gane mahabba so ne tsura mawadda kuma so ne wanda akwai tausayi a ciki shi yasa Allah ya sa masu kansa suna alwadud shi yasa Allah ya ce kar ai aure idan babu mawaddata yace waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika liqaumin la'ayatin liqaumin liqaumin wallahi ban yadda ina wane ke inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya ake na ban yadda ba yake lon ba shi bane ta ce yattaqun ba haka inna fi zalika la'atan liqaumin la yadda inna fi zalika la'atan liqaumin yatafakkaruna wanda bai rike wannan mabiya da suratul rum yanda ya kamata ba bai san shafin ba ko ya fargan daji to annabi sallallahu alaihi ce na so irin so mai dauke da tausayi a cikin sa lau an na ƙadar aina ikhwanana ina ma da a ce mu dinnan mun ga ‘yan uwanmu ƙalu sai sahabbai da suke wurin suka ce a walas na ikhwanaka ya rasulallah magana ta girmama ashe mu dinnan da muka rako ka ba ‘yan uwanka ba ne ya manza Allah sallallahu ba mu ne ‘yan uwan naka ba kun ga sahabbai da sa alkhairi ko ƙawala sai Allah sallallahu sai ce a ku darajan ku ya wuce wannan antum ashabi ai ku ba ‘yan uwantakan ma abokan rayuwa ne darajar ku taku waɗanda nake faɗa wa ikhwanuna waɗanda ko nake nufi da ƴan uwanmu waɗanda bamu haɗu ba sai zukatanmu ne ya haɗu sune alladina lam ya'tu ba'd sune wanda basu zo ba tukuna irin su Umar Shehu Zaria ba ku yadda bane da yan majalisi wa min sharri hasidin idha hasad to da yan majalisi da mama na sannan babana Allahu akbar Allah kakka haramta mana ganin shi bayan ba mu gan shi anan ba Qalu sai sabai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya rasulullah to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace za su zo daga baya kaifa ta yaya ta'rifu zaka sani ka gane man lam ya'ti min ummatika wanda bai zo ba daga cikin al'umman ka ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an je filin alkiyama za a baka internet ne a dauki hotonsa a turo maka ba internet ba satellite ba gidan TV ya za kai ka gane su qala sai ya ce ara'aita ku bani labari ku masu tambaya lau anna rajulan lahu khailun idan da a ce wani mutum yana da dawakai yana da doki na hawa gurrun muhajjala mai fari biyar danda waye san danda ana waye fito gidan kin san danda ya danda yake doki mai mene fari da baki ko da fara a tsakiya ne kamar hankaka doki mai fari biyar doki mai fari biyar fari a goshi fari a kafan gaba fari a kafan baya ko a dawaka ya fi kowanne tsada dokin sarakai kwarai da gaske din mai shi kam yana da yana da doki mai daraja kuma galibi ko a dawakan yana fin karfi yana fin karfi wanne ne kili hai a bake kin ji karmar kili dai dace da baki duhu shine baki kili fari tas wanda ba baki a jikin shi shi kuma ya fi laulayi bai jura wahala a cikin dawakai wai ko bayan sarauta a cikin ku ne kar ku sa fan jinin sarauta na ya motsa ta muku bayanin barga da fada to mu je amma ku gane in an ce doki a wanda yake gurrun muhajjala wanda yake da fari guda biyar akwai fari a saman mai goshin shi akwai fari a kafafuwansa biyu na gaba da na baya in ban da nan ba inda yake da fari a jikinsa sauran duka baki ne kun gane ko shi ake ce ma danda za ku ji suna mai kirari da danda dokin sarakai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tunda su sun saba hawansa suna kai farmaki na yaki sun fi kowa sanin doki shi kuma doki yana da wani alkawari shi yasa ake musu kwatance da doki din doki ba karama abu bane kun gane ko in yana dauke da kai ka fadi doki bai da cin amana so da yawa in dai ya san fadi kai a bayan shi to ko shahada mutum yayi ana neman gawan shi ba a gani ba a filin yaki a gane wani doki ya hau in dai an ga dokin to gawan shi na nan wajen ba zai nesa da inda ya fadi ba shi doki galibi yana da wannan in dai ya ji ka fadi to ko da wuya ya nesa ko kula duk wanda daga kofin ake yi in an kashe mutum da wuya dokin sai kun ga ya dawo ko da ya bo su tawaga sai kun ga yana wani kuka a rikice yana neman mahayinsa kun fahimta to kun ga sai ƙara nuna fikihun Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya misali da abin da yake da dama ya ce na so mai ana har dokin da ya kwatance da shi shi ma yana da soyayya da mahayinsa an gane ko to shine ya ce in kana da doki mai fari biyar baina zaharai khailin amma kuma sai aka sa shi a cikin wasu dawakai duhnin buhmin baƙaƙe wuluk to wannan su ne duhudin kun gani ga doki mai farare da agoshi da kai sai aka sa shi a dawakan da dukkansu baƙaƙe ne suna da duhu ala ta'rifu khailahu shin yanzu mutum ba zai iya gane nashi ba a cikin sauran qalu bala ya rasulullah sai ka ce tabbas zai gane shi kadai a ciki zaka iya gano shi daga cikin sauran baƙaƙe din qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ga amsan tambayar ku fa innahu su waɗannan ƴan uwan nawa da nace na so a ce na gansu ya atuna za su zo filin alkiyama gurran muhajjalina min alwudu'i suna da farare guda biyar na gabobin da ake alola sune kai da hannuwa da kafafuwa duk anan alola ke karewa an fahimta shafan kai shagabba kuskuren baki duk dai akai yake sannan kuma hannaye zuwa gwiwan hannu da diya wanke hannun farko diddai a hannu suke idan sawu kuma a jikin kafa yake to manzo Allah sallallahu alaihi ce zan gansu da wannan wurin zan ga yana haske Allah ta'ala ma ya faɗa da shi za mu tsallaka sirati insha Allah yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim dinnan waɗannan gabban alolan ne suke haska maka gaba a sirati kana wucewa dan haka jama'a rinka alolan wa ana wa ana faraquhu wa ana faraqu ma ala al-haud ko wa ana faraquhu ma ala al-haud kuma ni ne wanda zan riga su zuwa ga tabki in aka ce faraq shine mutumin da ya riga ka zuwa inda ruwa yake ma'ana dukkan mu zamu je tabkin ne insha Allah mu tarda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya riga mu isa wurin an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga wannan falala ce ta alola amma kuma duk da haka ku kiyayi bid'a me yasa yace ala ku saurara ku ji da kyau la yuzadanna rijalun an haudi za a rinka kore wasu mutane daga tafkin nan nawa da za ku zo ku same ni kun san tafkin mun karanta shi a al-aqida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zaka ce zaka zagaye shi 360 masirati shahrin zaka yi tafiyan wata daya in ka ce za ka fara daga wannan point ɗin ka je ka kewayo ka dawo inda ka tsaya za ka yi tafiyar masirar shaharin tafiyar shekara ɗaya akan abin hawa fa ko saudiya ko yanzu kawo jirgi awa hudu za ka sauka an fahimci maganar maza Allah sallallahu alaihi ya ce akwai kofuna na sha a wurin disposable cups ya ce yawan su kamar yawan annujum taurarin da kuke gani a sama ba za su kare ba ya ce abyadu minal laban in kuka ga ruwan ya fi nono haske wa asla wa ahla min al-asal yafi kuma zuma dadi in ka sa a bakinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya iya samu ya sha wannan ruwan ko ya karisa aljanna sai dai sha ruwa dan ado ba dan kishi ba ina likita subai'a da tayi mana lacca ta ce mu rinka shan fiyota leda goma to muna shan wannan ba mu ƙara shan ruwan kuma wallahi kidinin mu lahiya lau duk a yanzu ne za a lallaba wannan ko ba haka bane eh to manala sallallahu alaihi wasallam za a rinka koro ana hantaran wasu mutane da su bar tafkina kama yuzadul ba'iru dhal kamar da ake korar raƙumi wanda ya ya bace ya kidime unadihim idan naga yanda ake koran mutanen nan gashi naga alaman alola a jikin su sai in rinka kiran su ina cewa Allah halumma me yasa ba za ku taho ba Allah halumma haka a wata ruwayan ta Bukhari yace haka zan rinka yi da hannuna yana cewa ummati ummati ummati mutane na ne na wani na wani in kai haka da hannu me ake nufi ko yaro ne ka ce mai zo sai kaga ya bude hannu ya zo haka ne ko to idan aka yi haka fa yuqalu sai mala'iku su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai mala'iku su ce mishi innahum qad baddalu ba'dak ai su waɗannan sun canza a bayanka da kabar duniya ai sunnan kama kauyanci suka dauke su ɗan duniya ne ragas ba ruwansu da sunnan ka ba ruwansu da addini in ka gansu da addini kawai gado suka dauke shi amma abin da ransu ke so ba sa bin addinin ka yanda ka zo da shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa aqulu a wannan lokacin sai rinka cewa suhqan suhqan ma'anan suhqan shine bu'dan bu'dan nesa nesa yace zan juya hannuna kun ga sanda zai kira haka yake yi idan kuma zai zo sai rinka sai rinka juya hannun tafin hannunsa ya dawo gefensa bayan hannun na gaba yana cewa fasokan fasokan a nesa da su nesa da su ba ni ba su a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam za a rinka dukan fuskan su da mazaunan su ta baya ana kora su ana tafiya da su me ya haifar musu ita ce bid'a an gane to a wannan hadisin darussan da ke ciki mu rinka alula kuma kar mu rinka bid'a an gane shi yasa littafin alula ke koyarwa amma ka ji tauhidi a cikin sa kuma da shi ake tsira rawahu muslim imam muslim ya ruwaito a ina malam ya ciro na'am sharh muslim lin nawawi ku rike saboda na tambaya a ce mun sharh muslim lin nawawi na'am sai mimun mim sai kun haddace dan fara nuna wasu ce su su fada kuma baka zo makaranta ba hajjanka suna kai yi ko to shi kenan to na fasa na haƙura da na so yi amma na yafe inda kin ce haka na takwas an abi umama ta radiyallahu anhu malin shi an karɓo daga abi umama talbahili Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza tawadda ar-rajulul muslim idan mutum musulmi ya alola ku rinka kaddara maza da mata ake nufi kharajat khatayakum min sam'ihi zunubansa za su fita na jinsa kun ga akwai shafan kunne ko wa basarihi da zunubin da yayi na kallo na dubin abinda Allah bai so a duba ba wa yadihi da hannunsa wa rijlaihi da kafafuwansa fa in qa'ada idan bayan yayi wannan alolan sai ya samu wuri ya zauna a masallaci ko inda kike sallah a gida fa ada magfuran lahu zaki zauna a matsayin wanda Allah ya yafe miki kuma ya karɓi tubanki kin kin kosa ki dake alola ko Allah ka yafe mana to bari in tambaye ku da yawan yin alola da yawan rike alola wanne ne burgewa ka ha me yasa a na shikenan ma dai ayin da kuka amsa naji kun zo da karfin ku na yadda ai kaje an ce ai su waliyai ne alolan su tun ta shekarar jiya ka buga wallahi su ne wata kofa a garin Kano ka buga ta nan ka biyo ba ne ba ne burgewa shine yawan maimaitawa ana so ka zauna a cikin alola amma ka rinka yawan maimaita alola Allah ya taimake mu Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi na 252 sai ya ce hadisin hasan wa huwa fi sad wa jim sahihul jami barakallahu fikum hadisi na 1610 sai hadisi na tara malik ce an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki rabi ne na imani an gane walhamdulillahi at-tuhur din ce ya shafi tsarki tun daga tsarki har alola walhamdulillahi idan kika zauna kina cewa alhamdulillahi tamla'ul mizan to suna cika ma'aunin kira na alkiyama duk sanda kika zauna kina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ki dauka kaman kina tura wata dala dubu cikin account ɗinki ne na lahira kun san kilan ba hada misalin da kuɗi ba wata ba za ta gane ba ko ta ce wai cine do 1 plus 1 yace i know no aka ce your son don't know mathematics wai yace he know and one plus one ce a nono ce kai ci ne do one naira plus one naira ce two naira wayan baka gwama da naira ba ba zai gane ba to haka mutane suke yanzu in kana so su gane lahira sai me sai kai musu kwatance da duniya ina fata an fahimta kuma annan suna suna gaina ma waɗanda suke sababbin musulunta irin waɗannan kwatancen da abin da shi suka sani suka yi imani da shi sai ya gwama musu shi da lahira don su gane abin da ke lahira din amma mu ji Allah karka sa mu zama 'yan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kina fadin alhamdulillah to kina cikin ma'aunin ki ne wa subhanallahi walhamdulillah hakan kika zauna kina cewa subhanallah walhamdulillah waɗannan biyun tamla'ani ladan su a wurin Allah fa girman shi ya kai abin da yake cika ma bainas sama'i wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa nan da kike gani ladan su a wurin Allah ya kai haka mai abin ke magana wasalatu nurun haske sallah kuwa haske ce hasken da babu zafi a cikinsa haske mai sanyi an gani wasadaqatu burhanun sannan kuma sadaka hujja ce da Allah zai nuna ma mutane ra'al kiyama ke yar aljanna ce burhan ma'ana hujja hujjan shine mutane su gane cewa ba ɗaya kike da wanda ba ta sadaka ba shi yasa aka baki aljanna da su suka ga ba a basu ba shine abin da malamai suka fassara hadisin da shi an je lahira kun san akwai darajoji daban-daban na shiga aljanna akwai na masu azumi za su shiga ta kofar rayyan wanda bai yawan azumin nafila ba zai samu wannan matsayin ba kuma abin da ke ta cikin kofar ba za ka same shi ta wata kofar ba to haka nan sadaka shi ma hujja ce da Allah ke kai bayi aljanna a lokacin da wasu za su ga koyan aljanna ne an ba wasu aljanna da ta fita su kun fahimta idan su ga an ba su aljanna da ta fito to kar sai mamaki wanda ya fincin sadaka yake mun karanta kuma za mu zo da ku a tariqus salihin wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tanaji wani irin gida a aljanna wanda suka ga status na na zama wannan bidiyon nake ga shi na tsora shi Allah ya tanaji wani gida a aljanna wanda shi gidan daga ciki ana ganin waje daga waje ana ganin cikin shi Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan gidan na musamman da Allah ya tanaje shi ya tanaje shi ne don mutane biyu na farkon su mutumin da in ya tashi magana yake ma mutane magana mai taushi an gane ko sannan kuma na biyu shine wanda yake yawan sadaka idan mutum yana da tausasa magana ga mutane ko yana yawan sadaka to wannan gidan nashi ne an fahimta yawwa Allah ka samu ne wasabru diya'un ita ko hakuri shi ko hakuri diya'un haske ne mai dauke da kuna bambancin shi da na as-sala da na faɗa muku a baya kenan yasa na ce muku da Allah ya ce azza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu nurun haske wanda babu zafi a ciki was-sabru diya'un amma shi hakuri haske ne wanda yake dauke da kuna wasu dai na amfana amma kai mai yin sa zafi kake sha an gane to shi yasa sakamakonsa ya zama babu kirgawa in Allah ya tashi biya sai zanto ba kididdiga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin Allah ka ba mu hakuri a inda kake so wal qur'anu hujjatul laka wa alai qur'ani ko hujja ce laka a gare ka wanda za ta saka shiga aljanna au alai au hujjatul laka hujja ne a gare ka da zaka shiga aljanna idan kana karanta shi kana aiki da shi kana tadabburin sa au alaika ko hujja ne a kanka da zai haramta maka shiga aljanna idan baka karanta shi kuma baka aiki da shi rashin karanta shi yana sa Allah annabi sallallahu alaihi kai karan mutum a ranar alkiyama duk wanda bai karanta Qur'ani annabin Allah ne zai kai karan shi wurin Allah shi da kanshi ba ni na faɗa ba ku karanta suratul furqan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ya Allah ga wasu a cikin mutane na mala'iku sun tsamo su laifinsu shine wannan Qur'anin da ka aike ni shekara 23 ana mun wahayinsa sanadiyarsa aka fasa mun goshi aka balla mun hakori aka kore ni mahaifana aka kashe mun masoya na gabana aka yanka su Hamza aka kashe su saboda kokarin tabbatar da Qur'anin nan to ga su shafaffu da mai su sun ma zo ba tare da sun yakin ba amma ko lokacin karanta shi ba su da shi ga kanan ga su ni na yi gaba shine ma'anan ayat Allahu ya hadika ya Ali. Kun gane? Shi ne wannan, au alai ko a kanka, ya aka yi ka iya sanin mai zaƙi da mai ɗaci baka sai ya karanta Ƙur'ani ba, ya aka yi ka iya zaɓen gida mai kyau, ka iya zaɓen sutura mai kyau, ka iya zaɓen abinci mai kyau, ka san abin da zai amfane ka a duniya amma baka san wannan Ƙur'anin ba da aka halice ka domin sa, wani a ciluwar Ƙur'an. Da haka jama'a ku rinka karanta Alƙur'ani. ku dage mishi ku dage mishi akwai tsira a ciki Allah ya sa ya cece mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun nasi yabdu duk mutane sukan yi jijjibi su wayi gari mutane na asubanci mutane na fitan sassafe shine yabdu mutane sukan fita da sassafe kaga da wani zai Abuja wani zai Lagos wani zai office wani zai kasuwa wani zai kai yara wani zai ko ba haka ake ba fi fi fi fi yabdu to a wannan fitan faba'i'un nafsahu akwai wanda ke zuwa ya siya ya mene ya sai da kansa ya dawo walakantacce fa mu'tiquha akwai wanda kuma zai je yanta kansa kila ilimi ya je nema dan ya san Allah sai kuma ai masa gafara kila halal ya je nema dan ya ciyar da iyalansa ko bai dawo da naira ba sai dawo da gafaran Allah kun fahimci magana kila sulhu ta fita yi bata dawo da kuɗi ba amma ta dawo ita ƴar aljanna kun gane maganar wa mu au mubiquha wani kuma ya tafi can ya je ya halaka kansa kenan mubiquha ya halaka kansa ya je ya ci haram ya yi kage ya yi kaza ya cuci mutane ya danna wani ya cinye dukiyar wani mm? ko an zagi wani a office zaman daba yanzu fa gara zaman yan dakali da zaman wasu offices din da ake fa da an zauna zagin jama'a ke da mai rai da matacce malam kowa ya gan namansa ake kaca-kaca ana bandan shi sai abin da Allah ya yi to wallahi sallan ka da azumin ka da su za a biya hadisul al-muflis min ummati riwayat imam muslim wanda abu hurairah ya iya kawo hadisi shine wannan dan haka ku bi a hankali jama'a to menene muhalli shahid a cikin wannan at-tahuru shatrul iman shine abin da muke nema shine falalan da yazo na alola sauran dadi ban kafa ne ko rawahu muslim malice yana cikin sharhu sahih muslim ko innawi shi ma wannan hadisi na ɗari da arba'in mujallari na ɗaya sannan muftasarun sahihu muslim shi ma hadisi na ɗari da ashirin sai hadisi na goma ta Usman bin Affan kenan radiyallahu an qala Usman bin Affan ya ce qala rasulullahi sallallahu menene menene inkiyan Usman bin Affan sun nurain wa madalila ala zalik ala tasmiyatuhu bi hadha al-ism saboda ya auri biyan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu dawace dawace ya naji muryar ku yi ƙasa da ruqayya da zainab radiyallahu anhuma ko to sai na Uthman Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin wanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna gidan duniya ko daga cikin darajarsa da falalansa shine ya taɓa miƙewa gaban jama'a ya ce ya rantse da Allah bai taɓa yin ƙarya ba tun kafin ya musulunta ko bayan ya musulunta inda wanda ya isa ya faɗi ran da ya taɓa ƙarya kuma kun ce in ayin kaji wani ba banza ba surukin annabi kuma dole mu wasa shi saboda zagin shi da waɗancan yan bakin gidan suke an gane yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tawadda'a man dukkan wanda mace ko namiji tawadda'a yayi alula fa ahsana alwudu'a yayi alulan kamar yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko rike duk da kuka ji an ce isbagul wudu ko ahsanal wudu ana nufin yin sa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to duk wanda ya irin wannan kharajat khatayaku min jasadihi zunubansa za su fita daga jikinsa hatta ya khruja min tahti abfarihi har sai zunubansa su rinka fita ta kasan kumbansa Allah ka sa muna da rabo rawahu muslim mun san abin da ake nufi ko a mujalladi na uku hadisi na 133 a cikin sharhun nawawi na imam da yamma imam da yamma sahih muslim hadisi na 12 anhu wa anhu kuma har wayo daga gare shi shiwa Uthman bin Affan qala ku ƙara ga mu wani falalan sayyidina Uthman guda biyu kan mutu mun faɗi wadancan banda wanda na kawo na'am Allah na jin kunyar shi kwarai da gaske annan sallallahu alaihi wasallam ya sa kafar sa arijiya sayyidina Uthman yana sai na abakar ya nemi izini aka yi mai sallah aka ce ya shigo ai mai izini ya shigo da ya shigo ya sa kafansa ya zura a gefen rijiya shi ma ya zauna sai na umar ya sallama shi ma aka ce ya nemi izini aka ce ya shigo shi ma ya shigo ya zauna na ukun sa aka ce Uthman a lokacin gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallam mayafinsa gwiwansa na waje sai ya ja mayafinsa ya ne ya rufe ya ce ku yi masa izini ya shigo sannan ku yi mai bishara da wata jarabawa da za ta same shi ma'ana kashe shi za a yi kun fahimci magana suka ce to mu din mun shigo baka rufe cinyan ka ba nan samu ma ai surkan naka ne ko tunda dishi ya aura a gidansu ma inda dan ta kunya ne ma Abubakar da Umar ai zai fi jin kunya saboda wanda ya baka ya fi nauyi akan wanda ka ba wanda ka ba ai kai ne ma oga ko ba haka bane to zai ce mala'iku ne ke kunyar sa Allah na kunya shi yasa ni ma ne ne ya abun nan to sai kuma wanne sai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zarra Uthman ma fa'ala ba'da yau ya ka gudun mu dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau duk irin zanubin da zai shi dan aljanna to Allah ya san ba zai zanubin ba wanda kaji an faɗa mai wannan to dama an san ya wuce wurin ne da Allah ya ce da yaghfira Allah kun laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ga annabi sallallahu alaihi wasallam an san ba zai yi bane an gane Allah ya taimake mu to sayyidina Uthman qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man tawadda'a hakaza duk wanda yayi alola irin yanda kuka ga nayi alola din nan shine ma'anar hakaza wafira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zanubansa wa kana salatuhu kuma sallansa da zai yi sanadiyan wannan alolan wa mashuhu ila almasjidi da kuma taka wanda zai da kafan shi ya tafi masallaci tun kafin ya fara sallah nafilatan yana matsayin nafila yana samun lada wannan shine hadisin da muka bude littafin da shi ba manta ba hadisi na 12 an ibn umar radiyallahu anhu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi shi da mahaifinsa kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi alola fa ahsana alwudu'a menene ma'anar fa ahsana alwudu'a yawwa kun rike dai fassara ya kyautata yayi ta kamar yanda shine ma'anar fa ahsana ko isbat ina so ka lokuta rike wannan ne ka tamanta thumma kharaja ila almasjid sai mutun ya tashi kama hanya ta kanas ta zariya ya tafi masallaci dole a canza ina yi muku karatu ne kai ladan wani gari mahaifiyata fana can kwance a garin amin ya rab sun makaraja ilal masjid to ta ganin ta garinku ku sa kuma sunan garinku kun zo koyar da hadisin tun da yanzu ni ne a dole ku yadda da ni sun makaraja ilal masjid sai mutum ya fita ya tafi masallaci la yanzu uhu babu abin da ya fitar da shi ma'ana yanzu uhu ya fisge shi ma'ana ba abin da ya sa ya tashi ya fita daga gidan nan ya tafi masallaci illar salafa ce sallah lam tazar rijluhul yusra to a fa wannan tafiyan da yake yi a wannan tafiyan da yake zuwa masallaci kafansa al-yusra ba za ta tahagu ba za ta gushe ba tamhu anhu sayyi'atan da ya daga ta to ya daga tare da shafi kurakuransa ne zunubansa yana daga kafan hagu to an kankara zunubi wa tuktab lahu al-yumna hasanatan kafansa ta dama kuma yana dago ta sai a rubuta lada ta haguna gogewa ta dama na rubutawa Allahu akbar kai shi yasa wallahi ko baka na'am ya rab eh mata su tura ‘ya'yansu suna da ladar. Na'am? ‘Ya'ya mata daga inda ce alula zuwa inda ce sallah. Kaka ce yawa ɗaki. In mutum kimi da karafi a ce wani asirin aka baki kimi shari. Ko? Ko ba zai yi ba? wani ya yi aure addu'an da ake kama kan amarya a yi yana kama ta ce wallahi na fi ƙarfinka ta biya hannu ta kira mama ta ce wallahi tsafi yake mu shi ta gaga matsala shi ma laifin shi ne sai ya ɗauko ko da hisunin musulun ne ya ce ga inda annabi ya ce a yi addu'a kuma addu'an nan ba shari ba ne alkhairi ne ko ba haka ba ne ya iya wace ba in ne miki ni ma kiyaye mun duk da ba a yin waje dan ta gane karatun amma dan kana tup tup tup tup sana'ar ma sana'atika an samu matsala daga na aure fara samun matsala ku rike akwai abubuwan da Allah kan keɓe mata da shi banda maza akwai abubuwan da Allah ke keɓance maza da shi banda mata kuma daga cikin abubuwan da Allah ke keɓance mafiya daraja wasu banda wasu a ciki na matan yana kunna maza yawa ku duba ga duk macen da ta rasu wurin haihuwa shahada ta yi ba ko da faɗan ya zo duniya ta jinya na shekara biyu in dai sanadiyar wannan haihuwar ta dinga jinya har ta tafi shahada fa ta yi mu ko sai mun je fa an sa adda an datsa kanmu biyu fa sannan za mu samu abin da ta samu kun fahimci kun fahimci wannan to yana daga cikin falala to akwai abin da Allah ya ba ku wanda bai ba maza ba suna nan da yawa haihuwa kansa ku gani wanda aka yi ma haihuwa yaya suka koma mata ne aka ce fa za su yi ceto mata aka ba wannan alfarma wanda take da yaya mata ɗaya ko biyu aka ce ba ma su mutum ba ka raine su su girma ka nauyin su ya sauka a kanka kai ka gama da aljannarka ba a ce namiji ba zuciyanki ce sanyi to mu ci gaba wato na ga abin na nema ya shafe mu ne kishin hadda hadisi to za a rinka share ma mutum zunubansa da kafarsa ta gwana ɗaukaka darajarsa da kafarsa ta dama ko hatta ya dukula masjid har sai mutum ya shiga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce walau ya'lamu an-nasa ma fil atama inda mutane sun san ladan da ake samu a sallan isha'i al-atama ma'ana salatul isha kun gane inda mutane sun san ladan da ke cikin sallan isha'i was subhi da sallar da ake yin ta yayin ketowar alfijir ita ce asubahi ko wanda Allah sallallahu alaihi ce la'atauhuma wallahi da kun rinka ganin mutane sun zo masallaci walau habwan ko da da rarrafe alhabu shine mutum ya duka yana tafiya kan hannuwansa da kafafuwansa kun ga shine ai rarrafen da yara suke yi رواه الطبراني امام الطبراني رويته قال الشيخ الألباني مال الناس الدين الألباني حديث صحيح wannan hadisi ne lafiyarsa garau ingantacce ne fi sad wa jim ma ma'ana sad wa jim sayyul jami' hadisi na 454 ko wa ma'anahu inda al-bukhari wa muslim min hadisi abi huraira sannan kuma ma'ana hadisin yana nan imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisin abi huraira hadisi na 13 wai duk fata na in cinye wannan fa tunda shi da zamu zo mi sha tariqus salihin an abi huraira ta kala an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce man tawadda'a duk mutumin da yayi alola fa ahsana alwudu'a ina ma'ana fa ahsana alwudu'a yawa dan Allah ku je ku koyar da yayan ku wannan hadisan ko lada na ya karu kun gane ko fasan alwudu a sai ya kyautata alolansa yi ta kamar yadda malala sulasula ya koyar sun raha ma'ana raha a yi zahaba an gane sai ya tashi ya tafi ina ya tafi masallaci fa wajadan nasa sai tarar da mutane kan sallau sun riga sun idar da sallah ba fa miƙe kafa yayi ba kila bacci kila bai ankara ba kila yanda hadari ya rufe ya dauka safiya ne ashe azhar ta yi kun ga wannan ba laifin sa bane ko kuma wayan sa ba caji ba wuta to sai tar da mutane an riga an yi sallah to shi ya hukuncin sa atahu Allah mithla ajri man sallaha Allah zai bashi lada gurgurdan ladan duk wanda ya salla a masallacin nan kuma a jami'i za a tattara idan mutum dubu suka yi sallah kuma cikin sakon da ya samu lada miliyan to za a tattara maka duk irin ladan su a baka wa hadaraha sallan da su suka zo suka halarta din kar ku ji haushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yanqusu zalika min ajrihim shay'a ba tare da su ma an rage musu komai a ladan su ba falala ce ta Allah akwai abu kowa zai samu shi ya samu man Allah da muke saran da mu aljanna insha Allah rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito hadisi na 564 wan Nasa'i hadisi na 856 wa ghairihi ma da wasu su qala al-Albani mal an-Nasiruddin Albani ya ce hadisin sahih hadisi ne ingantacce sad wa jim sahihul jami hadisi na 6000 da 39 ko 60 ne da 390 hadisi na na goma sha hudu an zaid bin khalid al-juhani daga zaid dan khalid al-juhani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce man tawadda'a duk mutumin da yayi alola fa ahsana al-wudu'a sai ya kyautata alolansa thumma salla raka'atayn sannan sai ya salla raka'a biyu la yasfu fihi ma bai gafala a cikinsu ba, la yaswa bai rafkanuwa ma'ana bai gafala ba, ma'anan nufi a tibbi ya ce ai abin nufi shine ya kasance zuciyarta tana halasce yana sallan kamar yana ganin Allah. Irin wannan sallan tana samuwa ta daɗi? Ta ce, kai, wallahi da gaske ne, ta yi da gaske. Duk wanda ya salla raka a biyu bai tunanin duniya ba shi ɗan aljanna ne. Da gaske za ku ga hadisi. inda kika yi raka'a biyu jam lahira dodar baki tana duniya ba ko daya to ke yar aljanna ce da nassin hadisi ingantacce sai ki je ki gwada kuma zai yi wuki shekara uku kafin ki samu wannan sallah kuma kar ki fasa kun gani eh kar ku fasa wallazina jahadu fina lanahdiyannakum subulana yanda kika fara boko dan ki samu digiri kika faro daga pre nursery play class ake fitar da ke da sanyin safe a miƙa ma abcd kika gama kika zama waye customer sai da kika haɗa not more than two sittings waye da ne ko in gausa ko shingaba da wake kika tsallake can biology can english kika tsira to haka zaki ma wannan rakawa yansu shekara sha takwas kike kina wahalan bo galibi zubawa kike baki kwasa ba tukuna ko to aljanna ba ana yin mata wa abudu rabbaka ne hatta ya ce kal har mutuwa ake sai ki fara daga yau kuma ki ta roƙo Allah ya sa ki huta kuma in kin je gab da tahiya kika ji tunanin duniyan ya zo ki tashi ki bata rai ki karasa duk nafilan da zaki tana da ladanta nafilan ta amsu wancan darajar kuma kin kusa kun gane eh in kina so kila ki saurin kawo wannan ki rinka tuna mutuwan wani makusancin ki mai zafi da ya taba dukan ki to kila la Allah ki ta kawo batun kiyama kuma ki rinka karanta ayoyin kiyama kina tadabburi a cikin su insha Allah za a kai ni dai na ga kamar na taba yi amma da wahala an gane ko to shine malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashuwa mutumin da bai gafala ba a cikin fihi ma a waɗannan raka'o'i da yi na sallah bayan yayi alola a waɗannan raka'o'i guda biyu غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله gafarta mai abin da ya gudana na zunubansa kun ga hadisin ma'aiko Abu Dawud ya rawaito hadisi na 905 da waninsa Malam Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne Hasan a cikin Sahihul Jami hadisi na 60410 hadisi na 15 an Utba ko an Utba bin an Uqba bin Amir daga Uqba dan Amir qala radiyallahu anhu qala Allah ya kare da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man tawadda'a duk wanda yayi alola mace ko namiji fa ahsana alwudu'a ku fassara mu kun dai rige ko so nake a sai kun yi mafarkin wannan ka fassara thumma salla raka'atayn sai mutun ya salla raka'a biyu yaqbalu alaihi ma bi qalbihi yana fuskanta a cikin wannan sallolin rako'in guda biyu zuciyarsa tana fuskanta wajihi da fuskansa yana fuskantar Allah subhanahu wataala wajabat lahu aljanna aljanna ta tabbata a gare shi kenan wannan hadisin ya fassara hadisin da muka gama yanzu Imam an-Nasa'i ya ruwaito mujalladi na 1 hadisi na 80 Ma'an Nasiruddin Albani ce hadisi ne ingantacce sahihul Jami' hadisi na 662 hadisi na 16 ina son gama babin zai ga mun eh zai ga mu ko a tsaya to an Usman daga Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa ina tsawai ina dan tafiya sauri saboda ahkam din ne nake so mu je kansu waɗannan duk bayanai ne asalin hukuncin aikin shine abadi na gaba to wannan darasin jiya da yau sai zamana shimfiɗa daga sati mai zuwa aiki da mu fara an gane eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a lis-salati duk wanda ya alula da nufin yin sallah ba dan bashi wani zikiri na tsafi ba fa asbaghal wudu ina ma'ana fa asbaghal wudu'a kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kai makura wurin kyautatawa thumma madha ila salah sannan ya tafi domin yin sallah al-maktuba ta wajibi da aka wajabta masa fasallaha kuma Allah ya bashi iko ya sallaci wannan sallan ma'an nasi tare da mutane au ma'al jama'a mai riwaya ya shakka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi ya ce ko ma'al jama'a ya manta amma da ya faɗi ɗaya daga cikin biyun nan au fil masjid ko kuma ya ce ma a masallaci ne to kowanne ne da ya gafara Allah lahu dhunubahu Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da suka riga mu na sha bakwai an ali bin abi talib radiyallahu anhu an karbo daga Ali dan Abi Talib Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce isbagul wudu kyautata alula da kaiwa makura wurin yin ta yanda ya dace fil makarihi a lokacin da rai baya so ko tashi daga bacci ko lokacin sanyi wa imalul aqdam da kuma amfani da kafa ba mota ba ilal masjidi ka tafi masallaci ba keke ba ba jirgi ba ba mota ba ka tashi ka tafi da ƙafafuwanka in ji annan sallallahu alaihi wasallam wantizari salati kuma ka zauna a masallacin nan kana jiran sallah ba da sala bayan an idar da wata sallan daga magrib zuwa isha ko daga asr zuwa magrib kamar yadda muka yi misali a dazo yafsilul khataya wannan zaman naka da wannan alolan da kai da gida ka je yana shi wanke zunubai ghaslan wankewa ta gaba ɗaya tas ka dawo babu datti a tare da kai shi yasa ka kiyaye mai wannan aikin wallahi ka cuce shi ko bai Allah ya saba sai ka shiga uku kun ga mutumin da ke kiyaye sallan walha da yawan alola wallahi ka kiyaye cutar da shi ko danki ne da kika haifa ko ki hankali wurin cutar da ita dan wallahi sai ta ja miki matsala an fahimci magana yawwa akhrin al-hakim ya rawaito hadisi mujalladi na 1 hadisi na 332 وقال صحيح على شرط مسلم yace hadisin ingantacce ne a bisa sharadin Imam Muslim sannan Imam Zahabi yayi tarayya da shi a cikin haka Al-Haythami Allah ya masa rahama ya a cikin Az-Zawaid yace Abu Ya'la ya ruwaito hadisin kuma yace hadisan mazajin da suka ruwaito hadisin mazaje ne na cikin Sahih Bukhari shine ma'anar rijalus sahih hadisi na karshe da zamu tsaya kan shine na 18 an Humran bin Abanin daga Humran dan abanin anna Uthman da'a bi wudu'in ci ya ce sayyidina Uthman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in wani ya fassara mana nan da'a bi wudu'in yayi umarni da a kawo ruwan alola Allah ya muku albarka fa zakara sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo ruwan sai ya ajiye sai rinka ambata musu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alola kun ga ashe ba mu ne na farkon yin practical din ba sai na Uthman ne farko ya ambata ma mutane yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya alola sun makala sai ya ce fi akhiril hadith a ƙarshen hadisin ba ya ambata musu yadda yake alolan sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama alolan nan tsaf yadda kuka gana nuna muku sai muka ji ya ce man tawadda'a mithla wudu'i hada duk wanda ya yi alola irin wannan alolan da kuka gana yi wanda mu ma za mu zo mu yi ta insha Allah an gane ko wanda ya yi irin wannan alolan sun maƙama fa salla raka a taini sai ya tashi ya salla raka a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu to ga inda gizo ke saka a sallolin nan bai yi zancen zuci ba bai ce na ko na gama cika a tamfan sallan nan yaran nan ko na cika mai kudin dinkin nan alhalin bai fita yanda nake so ba kin ga zancen zuciya zo ko ba haka bane ni ko leshin nan ko dai an cuce ni na ma ƙara siya a wurinta in cika ko in nemi ragi kin faɗo ko ba haka bane in namiji ne na tunanin dalan nan to ya batun da za a yi ne da ita ko ya za a yi batun kasuwa ko dai in saro kaza ne in musa da kaza maza kenan ko ko kuma in nemi kujera kaza a zaɓe na kaza lam yuhaddith fiha fihi ma nafsahu bai zancen zuci ba a cikin sallah in dai kayi ta dokar lahira kake tunani wa fira lahu ma taqaddama min dhanbihi an yafe ma mutum abinda ya gabata na zunubansa wannan hadisin yana nuni akan muhimmancin koyar da mutane alola an gane don daga sai na Uthman ana zaune duk musulmai ne ce a kawo ruwa ba fasa babban musulunta ba kuma yayi alola yace kuma haka annabi yayi da ya wanke da yayi ninya ya wanke kaza ya wanke kaza daidai kaza yayi kaza yayi kaza kaga ya nuna cewa ashe abu ne wanda ba a mene ba a wasa da shi rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito a cikin al-fath ina ma'ana al-fath fathul bari mujalladi na 11 hadisi na 214 wa take da fathul bari ala hmm da Allah wa take da atamfa karanci guda hudu wanda take da kasa da atamfa hudu da Allah eh a'a sababbi masu kyau dan Allah mai kasa da guda hudu nake nema tsakaninki da Allah atamfofinki daga ɗaya ne ha atamfofinta kawai eh za a samu wanda zaninta bai kai hudu ba? Kwata-kwata ai atamfofi. Atamfofinta masu a wani wanda ba dinka ba kuka yi min wayo. Masu to ta baji waɗanda take da atamfofi dai na al to ku tsaya kuma tsayan ƙara sauƙaƙewa. Wanda take da atamfofi na zuwa unguwa ba na sawan gida ba. wanda take da ƙasa da hudu kun san wardrobe ɗinku kashi biyu ne eh akwai na kutan kunya akwai na ko da yaushe a iya sawa akwai na waje eh yanzu akwai mai ƙasa da hudu don Allah amma ku da fatul bari to mu kyala wannan sunan abi dawud abi dawud so a mutum noke da abi dawud a cikin kwana masu gidan shi kunga kunga sun ga sayul bukhari shi yafi kowane littafi inganci duk duniya an yadda kuma fatul barican sharhin sa ne in ina wa mujalladi 17 ne sannan sahih muslim akwai sharhin bukhari ma na malam usaimin na malam usaimin yana na shi ma mujalladi 10 wani abu ne shi ma da kyan na same shi dubu talatin ko arba'in da wani abu sakan an ba sabon shi ba. To wannan Muslim shi ma shi ke bin Bukhari ko? Abu Dawuda da kuke gani malamai suka ce duk gidan musulmi bai kamata ba Abu Dawuda ba. Kun ji wannan magana? Duk gidan musulmin duniya kaka kuskura ba su nane Abi Dawuda a gidan. Ko muna nan fa za mu zo mu karanta muhtasar ɗinsu. ko ba mu yi su duka ba za mu rinka ba muna bugai ta kullum musulmi sai imamu muslim ba kuma mun yi nisa to kun ga mun san ga muslim kenan mun samu na bukhari zami tadridus sarih yana nan bai da yawa za a iya yin shi to haka na abu dawuda abu dawuda duk wani hukunce hukunce da mu'amala a cikin sa an kare su kun fahimci wannan magana ku yi kokari ya zanto akwai sunan abi dawud a gidanku dan girman Allah ko da matanin ne ba sharhin ni na ganawa matanin kadai sun kai guda uku guda ɗaya daga ciki na karatu a darul abrar wani datti da wata rana sai wani saurayi ya shigo da nishan ɗalibin ilimi ba ne ya zo ya sallama kana na rana na gaba kana ya zo ya sallama yake cewa mahaifinsa duk da na zo karatu a darul abrar suna nesa amma spika na kai mishi karatu yana jinya akan gadon ajali ya faɗa musu idan ya mutu ga sunan abi dawud din shi a tabbatar kar a sa shi a gado a kawo min kyauta ya bani kyauta to kuma ya rasu lokacin mun tafi hutun karatu shine da muka dawo sai dan shi zai same ni ce baban sa yayi wasiya ƴan uwan shi yanzu sun ji nazo daga gida shine suka aiko shi ya kawo mu tun daga ranar na ajiye na na koma karanta nashi kun fahimta to kaga ya nuna Allah to alhamdulillah kun ga dalilin gaya muku shine Allah ya ji kansa da rahama to wannan ku yi kokari gaskiya sunan abi dawud ya zamto yana gidan da Allah wanda ba su da shi zan tambaya musu a Kano eh ku yi asusu ku sai sunan abi dawud yana da muhimmanci dan hadisin da muka zo na kace abi dawud ko ma tanki ganshi ko muraja ki da shi ki ticket din shi shi hadisi bari ku ji in kana yawan karanta shi zaka haddace shi in kuma ya zauna a ranka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nadarallahu min sami'a maqalati fa wa'aha Allah ka haskaka duk mutumin da ya ji magana da hadisi na ya haddace wannan hadisin. Allah ka yi haske, suka ce hasken nan na imani haske a kabari, haske a saraɗi, haske har aljanna. Haske a rayuwarki, haske a kasuwanci, haske a ‘ya'yanki. In dai za ki rinka sa hadisi a kirjinki, shi yasa muka buɗe ajin haddan hadisai a nan, gashi na yara sun fara nisa sau kusa ashirin ko makamancin wannan. To kaga wannan ku yi ƙoƙari don Allah ku riƙe su. Ku ɗalibai ne, in a hankali a rinka yi ba matsala in kin mutu baki balle suna ba ma kin balle tattafai alhamdulillah alhamdulillah ba zai taɓa tafiya a banza ba ko ƴaƴanki ba su karanta ba za a kai ma wanda zai karanta kuma ladan zai bi shi yasa wata bayo Allah ta karatu a Germany tana nan anan anan ya sunan shi Yakubu Abani kun sai Yakubu Abani kusa da gidan ASD Motors a nan gurin ni suka kira na zo ta gama masters ɗinta a Ingila ta je Germany ta PhD ita ba ce karatu addini ba tana dawa sai ta ji tana sha'awar ilimin addini sai ta switching ta koma karatun addini ta fara ta fara sai rashin lafiya na jin kansa ya kama ta ta sai littattafai wallahi ina ganin ya kai na miliyan nawa ban sani ba sai ta wasiya ta ce da Allah in dai ta rasu akwai wani malami da Allah ya jarabe ta da son karatun shi sunan shi Dr. Mansur Ibrahim Sokoto don Allah littattafanta a taimake ta an yi estimate a gadanta ba su wuce iyaka ba tana so a bashi kyauta fi sabilillah professor Mansur Sakwata bai santa ba sai da taras ni din nan na dinga sintiri da mota na da ni da mama Abdullah muka rinka ɗibo littafan yana ga har wurin sha biyun dare ba mu gama kwaso su ba haka muka jibga su hilos hilos aka tafi Sokoto da su yanzu na can markazi mutane na research suna karantawa ita kuma Allah kaɗai san rahaman da ke cin mata wallahi wannan ya fiye muku ku mutu ku bar gwalagwalai a duniya wallahi ba yana cewa kanku aje gwal bane ku aje yana da kyau Allah ya madukiyan ku albarka amma wallahi ku sani ba zai kai littafi da za ku bari a bayan ku ba Annabi sallallahu alaihi ya faɗi abubuwa guda biyu da ake mutum rahama a kansu masjidin banahu ka gina masallaci wani wuri da za a yi sallah aw musafin warasahu ko qur'ani da ka mutu ka bar gado aka gaje shi to wannan Allah zai maka gafara zai maka gafara to ku ringa siyan littafai kowa ku ɗauka ku ba wani malami ko wata santa ba ku dai aje a naku wata rana zai muku rana wallahi zai muku rana an fahimci magana yawwa kai ta siyan manyan wayoyi ana tura musu data a rika recharging lahira saboda ba san ran tafiya ba tafiyan ma maki tana kusa Allah kadai ya sani to garin da ta fa tafi a cikin sa'a insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya muku albarka Allah ya zaunar da gidajen ku lafiya wanda suke cikin matsaloli Allah ya yi musu matsalolinsu masu bukatu Allah ya ba su bukatunsu na alkhairi haka sai juma'a kenan ko wannan darasin kuma sai ranar asabar in mun zo ranar za mu fara kirgewa muna tarewa in mun gama sai mai practical insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh